أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Ubangiji ya lissafa mana ni'imomi bayan ni'imomin samarwa ni'matul ijadi kuma ya bi mu yana lissafa mana ni'matul imdadi ya faɗa mana cewa sammai a sama da mu sannan ya kawo mana ruwa ya zuba akan ƙasan nan take tsiran mana da abinci ya faɗi maganan dabbobi wanda muke ci da wanda muke hawa wanda muke hawan nan sai ya jawo maganan jira ko kakanmu a cikinsa shine annabi nuhu ta yanzu maganan ni'imar samun wannan jirgi shi za a shiga yanzu wala kan hakika arsalna nuhan Allah ubangiji yana cewa na aiki annabi nuhu ya ambaci abin da nunul azamati ila qaumihi zuwa mutane sa shi annabi nuhu faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu da yaje kuwa abinda Allah ya ce yayi din shi yayi domin inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir min qabli an yatim azabun alim kai wa mutanen ka gargadi tun azaba bata zo musu ba to da yace ya qaumi ya ku mutane ubudullah ku bauta Allah ku kadaita shi malakum min ilahin ghairu ba ku da wani Allah in ba Allah ba to maganan a bauta wa Allah din nan wanda shine ya jawo dukkan mutane in sun bauta wa Allah ga makomansu zuwa aljanna kuma su gode wa Allah kan ni'imomin da Allah ya yi musu annaba ma duk kowaɗanne in sun ji abin da suke faɗa kenan ku bauta wa Allah ba ku da wani Allah ta ɗaya ku kaɗaita shi sannan ku yi masa ibada malakum min lahin ghairu afala tattaqun shin ba ku ji tsoron Allah ba Allah nan da yayi ku yayi iyayenku da kakanninku yayi muku ƙasa yayi muku sama yayi muku yayi muku abinci ba ku lafiya don ku bauta masa kurum sai ya zama jawo magana ku ji tsoro فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد فضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أول da ya da aika dama in muhimmin lamari in ya zo manyan gari su za su fara yin magana fakarar marau manyan mutanen gari manyan gari masu mulki masu kuɗi masu jama'a su suke amsa irin waɗannan tambayoyin wani abu ya zo gari manyan mutanen annabi nuhu na garin suka ce ma haza illa bashar mislukum wannan mutum mutum ne faɗan uwanku mai cin abincin da kuke ci mai shan abin da kuke sha sannan ya zo ya ce muku Allah ya aiko shi mutum ne faɗan uwanku eh hankalin kafirai suna korewa mutum ya zama manzon Allah wai abu ne mai nisa a hankalinsu amma kuma su sassaka katako su yi masa ado ce shine ma Allah gaba ɗaya su bauta masa kun sassaka katako kun masa ado kun ce shi ma Allah ne kuna masa sujja Allah gaskiya ya aiko mutum kun ce Allah in dai Allah ne ai ba zai aiko mutum ba sai dai ya aiko mala'ika ma samina suka ce ma haza illa bashar mithlukum mutum ne dan uwanku yuri da abin da yake so kawai an yi kanku in kun sallama masa shi kenan ya samu biya sai ya zama shine shugabanku lamarin ku duk ya koma hannunsa mutum ne ku dan uwanku yana so ya fifice ku ne yuridu an yatafaddala alaikum walau sha Allah da Allah ya ga dama ai ba mutum zai aiko ba la anzala malaikatan da ya aiko mala'iku su ne za su zo akan ma'aikan ma'aikan Allah ba wai mutum wanda kuka sani ba ma fi aba'in al-awwalin wannan abu cewa Allah ya aiko mutum ya zo ya zama manzo ya wa'azi wa mutane ba mu taba jin irin wannan ba tunda tunda dai iyaye da kakanu ba mu taba ji ba to mutane abin da suka shine ilimi ai ko malami ka je karatu wajensa karatun da ya karantar da kai bara shine na bana na bana shine na badi ai ba malami bane ka riga ka kure ma ilimin sa balle Allah sai abin da ka sani kawai Allah zai yi suka ce ma sami jin wannan ba fi aba ina wurin iyayenmu al-awwalina na farko إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين in huwa illa rajul fatarabbasu bihi hatta hin shi wannan mutum da yake ce muku wai Allah ne ya aiko shi a'a ko dai yana nema ne ya mallake ku ya zama komi lamarin lamarin ku duka ya koma hannunsa shine shugaban ku ko kuma dai akwai aljana da taba shi ko dai mahaukaci ne jifan annabawa da shi kenan ai mutum ne kamar kowa ai mahaukaci ne ai mai sihiri ne ai boka ne ai mawaki ne haka dai suna neman su rushe darajar da Allah ya yi wa bawansa annabi sa mursali daga cikin ulul azmi fa illa rajul shi mutum ne kawai bihi jannatin yana da yana da aljana yana da hauka fatarabbasu bihi ku saurara masa hatta hina har zuwa wani lokaci mu ga menene abin nasa hauka din ne ko ne ki din ne ku saurara masa mu gani قال رب انصرني بما كذبون qala rabbin sunni bima kazzabun to sai abu yayi wa ana wato shi ba cikin shekara goma sha uku irin na manzon Allah ya sa ya sha wahala ba a'a shekara dubu ba hamsin daga dalili a falibisa fi alfa sanatin illa hamsin aman shekara dubu ba hamsin nasi na qur'ani su yi masa duka su yi masa duka wani lokaci har ya suma su ɗauka su jifa da shi a hankalinsa da lafiyarsa ya kuma ya tawazi to amma duk da haka a cikin shekara dubu ba hamsin din nan haka tirif ɗaya ne kawai na jirgin ruwa iyaka abin da ya samu tirif ɗaya kawai ya samu na jirgin ruwa mutane kaɗan abin da ya samu kenan fatarabbasu ku saurara masa addinin har zuwa lokacin zamu ga yadda abin zai zama in in haukan ne zamu gane idan kuma neman mulki din ne ma zamu gane amma cewa Allah ya aiko mutum ka wannan kan faufau ba zai yiwu ba Allah ba shi da mala'iku kare shi annabi nuhu ya roki Allah da yayi musu wa'azin na farko قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعا في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرتهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ya bi wa Allah duk abubuwan da ya gaya musu ya yi musu wa'azi da daddare ya yi musu wa'azi da rana ya yi musu wa'azi a bayyane ya yi musu wa'azi a boye ya yi musu wa'azi da ɗaya cikin jama'a ya nuna musu duk hanyar da za su bi sun ki suka taru ma suka ce kai a lokacin da abin ya zo karewa kenan abin ya kai zai kare sai annabi nuhu ya roki Allah sun taru mutanen ya Allah ubangiji sun taru sun yi shawara la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wudda wa la yaghutha wa yuqa wa nasra wa qad adallu kaseera ya Allah sun yi taro yanzu sun ce kar a ƙara jin magana ta kar a ƙara jin magana ta kar a yadda a bar bautan dodo wuddan dodon sunan ɗaya dodon su kenan wala suwa'an suwa'u sunan ɗaya dodon su kenan wala ya ho sai kenan wai o suna ɗaya dodon su kenan an ce lalle kada su bar bauta waɗannan dodanni to da abin yayi yawa yayi yawa sai yayi wa Allah ubangiji kuka ya ce inni maghlubun fantasir yanzu har yarin jaya ya Allah ubangiji abun ya gagara ya gagara sai Allah ce to shikenan inna la yu'minu min qawmika illa man qadaman na kulle sunta ya musulunta wanda bai musulunta ba wanda zai kara musulunci shikenan sai ya ce rabbi la tazar ala lardi min al-kayfi da yaran innaka in tazar yudillu ibadaka wala yajid la fajiran kafara to Allah tun da ke ba wanda zai zai kara musulunci mai amfani amfani a zaman su na duniya ko sun aihu ma banza irin za su aifa harkar da su kai ba su da amfani karka ba su ko mai gida ɗaya daga cikin kafirin karka bari ya to shikenan zan tseratar da kai da iyalanka da duk wanda suka yi imani da kai amma kada halakarwa zan halakar da su amma kada ka roƙe ni ka ce ka ji tausayin waɗansu daga cikin mutane zan halakar din amma zan halakar da su fasna ilfulka bi ayina wa hayna fa idza jamna faratan nuru fazuk ya min kulli zawjin ithnaini wa arka illa man sabaqa lil qawli minhum wa la tuqadimni bil ladzina zalamu innahum mughraqun wa yasna al furqa wal wuri kana sai jirgin ruwa aka ce masa in halakar ta zo to ruwa zai zo daga sama wani ya kulkulo daga ƙasa su haɗu fatana abuwa ba sami bai munhamir wa fajjara al-ard uyunan faltaqa al-mawr min qad qudir wa hamalna ala zati al-wahim wa dusur zai fara kulkulowa daga tinderun waina to in wannan ruwan ya bulbulo to lokaci fa yayi to sai ka nemi mutanen ka ku nufi wajen jirgi to yana sassaka jirgi yana sassaka jirgi ya daina maganar wa'azi tunda aka ce dai wa'azin kam nan gaba wanda zai musulunta sai su dawo wajen yanzu kuma an bar maganar wa'azi ne an koma kafinta ita in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun fa sawfa ta'lamuna wato ni ne suke kuka mai da abin wata ku ne za ku zama abin dariya da sannan za ku gane abin dariya ku ne abin dariya ba ni ba yayi jirgi ya gama da ya jirgi ya gama yana jiran lokaci to shikenan a sai lokaci yadda za a karanta mana nan gaba.
فأوحينا فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فأوهينا إليه أن استعي الفلك بأعيننا ووهينا فإذا جاء أمر الدور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون sai muka ji wa annabi Nuhu wahayi muka ce shi kenan an Isna'il wahayi Isna'il furka ka aikata jirgi wato ka sassaka jirgi jirgin nan shi zai zama abun tsiranka da kai da wanda suka yi imani da kai an Isna'il furka bi ayuna wa wahayna kuma ina kallon ka kai jirgin nan ka gama ina kallon ka ina yi maka wahayi ina nuna maka yadda za ka yi anin da alfurka bayana wayina sai za ja amruna ilmakar da kafirai namu ya zo lokacin da muka ajiye ya zo na harkar da kafirai wa farar tannuru at-tannuru tindairu wa fara ya fitar da ruwa to lokaci yayi kenan fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn maza maza ka rika daukan kowace dabba ka dauki guda biyu mace da namiji in ya mika hannayensa hannun dama ya taba namiji hannun hagu ya taba ta mata da haka yake gane namiji da ta mata a cikin dabbobi ko masu fukafuki ko marasa fukafuki to ya shigar da kowane irin dabba daga cikin dabbobin Allah a cikin adin hatta zaja fa iza jaruna faratan nuru fasluk biya min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka kuma ka shigar da iyalanka a cikin jirgin lafin wanda suka yi imani da shi da mutanen gidansa wanda suka yi imani da shi kenan banda ɗansa kafiri kan ana banda ko matarsa kafira kamar yadda Allah ya gaya mana da rabar la masalan lillazina kafaru murata nuhi wa murata lutin kafirai da suka zauna karkashin manyan bayin Allah su ne matar annabi nuhu illa man sabaka alayhi alqawl minhum sai dai wanda na gaya maka na riga na gaya maka zan halakar da kafirai fada ta sa alqawl kafirin kar kai bakin ciki lokacin da zan halakar da suka tambaye ni wani abu wala tukhadimni kada ka min magana fil ladina zalamu akan magana in tsayar da kafirai kada ka ji tausayin su ka min magana inna su azzaliman nan kafirai ta kuna zan nitsar da su zan halakar da su cikin ruwa kar ka yi magana akan su cewa kana son a cece su فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد للذي نجانا من القوم الظالمين وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين idan ka shiga ka shigar da iyalan naka da jama'ar ka da suka musulmi fa ma amana ma'ahu illa qalil wanda suka yi imani da shi dama mutane ne yan kadan umman ma aka din da aka ce to wannan jama'an dai su ne aka ce umman min mamma aka din to shikenan idan ka shiga ka zauna ka shiga da dabbobi yadda na umurce ka inji Allah shikenan in in ruwa ya hada ko ina da ko ina domin ubangiji sai ya sako ruwa ruwan ya ta bulbulowa ta ƙasa aka bude sama abasta bi mai munhamir uyunan faltaka al mawra wa qadir sai aka bude sama ta ta bada ruwa ta ta bada ruwa ƙasa kuma ta ta bulbular da ruwa nan da nan ruwa sai ya hada ko ina da ko ina ya hada duk duniya gaba daya ba abin da kake gani sai ruwa ko ina ka jefa idon ka ba wani abin da za ka gani sai ruwa to dan sakan ana yana daga cikin kafirai kuma yana da ki to annabi nuhu da ya ji an cewa ahlaka din nan kai da iyalanka da mutanenka din nan sosai ya zaci har ɗansa yana ciki inna ibni min ali wa inna wa'adaka alhaqu to sai ya ga dan yace ya buna yirkan mana wala takum mar kafirin ya kai dan karamin dana ko ka hau jirgin mu kada ka shiga cikin harakakku kafirai dan yana gudu yana gudu ta sa'abi ila jabalin ya azimuni min almai yace ni kai ku ta ku ta kanku da dan jirgin ku ni zan jan wanda zai tsirtar da ni gabarin wannan ruwa ashe bai sani ba ba dutse bane kumfa ne kumfa ne babba ya hau shikenan haka dai yana neman sa yana neman sa wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin sai kuma kansa da dan sai ya halaka sai dan ya halaka saboda neman bayani ai masa bayani cewa za a tsayar da shi da shi da iyalansa sai ya Allah ubangiji inna ibni min ahli wa inna wa'adaka ahkamul hakimina ka ce zaka tsayar da ni da ni da iyalaina dana ma yana daga cikin iyalaina kuma alƙawarinka gaskiya ne kuma ba wanda ya fi ka iya shari'a kai yace ya nuhu innahu laysa min ahli ya nu in gaya maka gaskiya dan nan naka ba danka bane ba shi iyalanka wanda zan tsayatar da su kafiri ne inna laysa min alik innahu amalun ghairu salih irin wannan tambaya ba kikkiawa ko kuma a'a innahu amila ghaira salih a wata qira'a shi wannan ɗana ka ya aikata aikin da ba shi da kyau saboda haka nace ba ɗanka bane ba cikin iyalanka wanda ne alƙawarin tsayatar da su kar ka rika tambaya irin wannan tambaya to shi kare yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah yana fitar da kafiri a jikin musulmi ya fitar da musulmi jikin kafiri kamar yadda ya faru a annabi Nuhu kenan da wannan ɗana sa kafiri kamar yadda ya faru ga bani Isra'ila nan da muke faɗa da su yanzu kafiran na Yahuda na tun bayan annabi Musa da annabi isa su suka kafirce masa suka bijire wa Allah suka nemi halakar da bawan Allah annabi isa alaihi salamu a cikin wata talatin yana da sun kiya isar da aikan Allah wanda suka bi shi ma hawariyawansa ana nema a kashe su da shi da ma'aifiyarsa ana nema a kashe su to tun daga nan Allah ya la'ance su kamun ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo su kishi to saboda haka ne shi ba dan annabi Nuhu bane kafiri ne fa idan ta anta mamma kalal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin in ka samu shiga jirgin ka zauna daidai kai numfashi ka ce alhamdulillahi alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi jana wanda ya tsirtar da mu daga waɗannan mutane kafirai yau dai kam na huta da waɗannan kafirai ka gode wa Allah akan yin haka a lokacin da zai hau jirgin Allah ya umurce shi ya ce wa qalar kabu fiha bismillahi mujriha mursiha inna rabbi laghafurur rahim wa ya tajri bi fi mawjin da zai hau Allah ce ya ce bismillahi bismillahi tanan ya hau sannan kuma da aka zauna lafiya yace qul alhamdulillah kace alhamdulillah alladhi najjana min alqawmi zalimin farkon lamarin shiga jirgi bismillah in kuma shiga an zauna an tsira to alhamdulillah to Allah yana koya mana ne yadda zamu rika yi Qur'anin nan maganan Allah ne amma Allah yana kuwa a ciki yadda zamu yadda zamu yi yadda manyan bayin Allah suka yi ka faɗi alhamdulillah alladhi najjana min alqawmi zalimin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji wanda ya tsayatar da mu daga waɗannan kafirai wani lokaci duk gabaki ɗayansa maganan Allah ne amma kuma Allah na koyar da mu yadda za mu yi in ka dubi karatun fatiha sai ka yi mamaki fatiha ummul qur'ani ka fara da rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin to tun daga bismillah har kawo nan Allah ne yake wa kansa kirari to amma in an ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu yake magana Allah ya ce kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakonka ya gayawa ya gayawa kansa shi Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin a Allah ya koya mana ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban dukkan halitta gabaki daya to Allah zai koya masa yadda za a bauta imamul mursali na gaba daya ga yadda nake so ka yi to an ce ga yadda nake so ka yi to sai wanda yake so a yadda ake so sai ya faɗi yadda yake so a yi din kenan kamar mutum ne zai zo ya samu babban minista ko wani abu daban yace ga abin da nake nema ranka ya dade a taimake ga abin da ka je ka rubuto application ranka ya dade mini application nema ka rubuto kana nema kamar yadda ka faɗa kana nema haka a rubuce in ka kawo sai a miƙa a ma'aikatar abin sannan a kawo mini shikenan sai jiran kai har yanzu dai sai shi babban misali nake bugawa ya kirawo mai rubutu zo ga wannan rubuta sunan sawa ne ka faɗi kaza ka faɗi kaza ka faɗi kaza sannan ka faɗi abin da yake so din ka rubuta masa to shikenan sai ya rubuta ya gama in ya rubuta ya gama fa yake ce yake wa kansa kirari bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amma haka yake so a gaya masa arrahmanir rahim sai masa kirari to amma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu haka zaka faɗa ya rasulullahi bayan ka min wannan kirari ga abin da zaka faɗa kace ba zan bauta wa ko ba zan bauta kowa ba sai kai kai kai kada muke neman taimakon ka sannan kace in shiryar da kai irin hanyar da nake yadda annabawa domin Allah ya yi wa annaba kirari sai kace wa hadainahu mu ila siratin mustaqim dukkan annaba na shiryar da su hanya madaidaiciya to ka roki wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka faɗi wannan sannan ka roki wannan kace ihdinas siratal mustaqim in shiryar da kai hanya madaidaiciya da yake shi shugaban jama'a ne to sai ya magana gaba ɗaya ba zai ce ihdini ko iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu ba shi shugaban jama'a ne yana magana ne a maimakon jama'an duk gaba ke daya musulmin duk duniya har annabawa yadda aka koya masa kima siratal ladzina an'amta alaihim a hanyar mutanen da kai musu ni'ima wa wajidu illa war rasuluhu la kama alladhina an'ama Allahu min an-nabiyyin was siddiqin wash salihin ghayril maghdubi alaihim banda wanda kai musu ni'ima kai musu fishi ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alamin bayan Allah yayi musu kirari ya ce yayi musu babban nima sai muka ji an babe sun yi fada rashin kunya Allah ya yi fishi da su an sakhida Allah alaihim wa fil azabi hum khalidun fa ba'u bi ghadabin ala ghadab bayan an samu nima ga kuma nima daga bayan an kafirce an samu fishi nasara kuma ya samu bata to ya Allah ni muke roƙonka ta shiryayyu ba nima mai yankewa irin ta bani Isra'ilan farko ko bani Isra'il na biyu ba to kaga wannan duka Allah ne yake koyawa annabi yadda annabi zai faɗa mata dukkan musulmin duniya sallallahu alaihi wasallam shine imamul imamul mursalina shine imamul muttaqina to haka maganar Allah take ko maganar Allah ce maganar ta Allah ce amma ya koya annabi ne abinda zai gaya masa kenan to sai Allah ya gaya wa annabi Nuhu fa idza stawaita anta wa ma'aka alal fulki faqul kace alhamdulillah ya gaya wa annabi ya gaya ya faɗi alhamdulillah din nan to ya gaya Nuhu ma yace alhamdulillah الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين نقول يا الله تيرت الدم daga sharrin azzalimai وقل أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين kace ubangiji ina roƙonka ka saukar da ni munzalan wani irin sauka mubarakan mai albarka ko ko manzilan masauki wurin sauka mubarakan mai albarka duk da yanayi yayi sun yi kan wata shida suna yawo a ruwan suka fita cikin almuharram sama a cikin tarihi ake yin azumin almuharram domin a cikin a lokacin da aka tsayar da annabi nuhu a lokacin da aka halakar da fir'auna aka tsayar da annabi musa alaihi salam wa qul alhamdulillahi alladhi najjina min al zalimin wa qul rabbi ka ce rabbi ya allah ubangijina anzilni munzalan mubarakan ka saukar da ni masauki ko wata irin sauka ta albarka wa anta khairul munzilin duk wanda yake saukar da mutum ya ji yadda shi daɗi to kafi shi domin sarakuna sukan yi baki saukar da su su ji daɗi masu kuɗi sukan saukar da baki su ji daɗi to duk wanda bakinsa su ji daɗi Allah kafi shi ka saukar da mu sauka na albarka na jin daɗi duk da Allah yake koya mana kenan mu rika yin addu'a إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات لمبتلين inna fi zalika hakika cikin wannan lamari na aiko annabi nuhu yayi wa'azi shekara dubu ba hamsin kafirai suka iyadda suna suna yi masa duka suna yi masa abubuwa marasa kyau daga ƙarshe Allah ya harkar da su ya tseratar da annabi nuhu da musulminsa kuma ɗansa ma ya kafirta halakakku kuma Allah ya tseratar da annabi nuhu da mutanensa ya saukar da su lafiya waɗannan abubuwa da aka lissafa hakika sun yi isa la'ayatin abubuwan mamaki wa in kunna la mubtalin yake mu haka muke mu jarrabi mutane Allah yana da iko lokacin da ya aiko annabi nuhu wajen kafiran nan su musulunta Allah ya saukar da bala'i ya jarrabe su basu musulunta ba Allah ya ina da iko ya shiga kana annabi nuhu da kafiran nan abinda suke so su yi masa ne isa ba Allah ya bari kuma Allah yana da iko kasan tana zaune lafiya ba saukar da ruwa ba sassaka jirgi ba komai kafirai ku mutu su mutu kawai su zama gawaye kuma Allah ya rufe ya rufe warin ma annabi Nuhu da mutane ba za su ji ba amma duk da Allah ba haka yayi ba duk waɗannan abubuwa Allah ya yi ne dan jarraba wa in kunna la mubtalin muna jarraban ba ثم أنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا آخرين bayan halakar da kafiran annabi Nuhu an samu sabuwar ƙasa wajen duk mutuwa suka yi ba zuriya zuriya annabi nu ita kadai ta saura dukkan wanda ka gani yanzu a duniya da wanda baka gani ba mutane to jikokin annabi nuhu ne shine adamu na biyu sun mamin karna na kare bayan nan sai muka wa ila adna khamu huda sai muka muka aiki annabi hudu zuwa ga annabi zuwa ga jama'ar adawa wanda suka fito bayan tufana suka zama manya manya sun rayu a bayan takin nan manya manyan mutane ga kauri ga tsawo har ma in in annabi yayi musu wa'azi ya ce Allah zai sauka muku da azaba in kun ki zace man ashaddu minna quwwatan ina za a samu wani wanda ya fi mu karfi balle halakar da mu a wale wannan lalazi kalahu ashaddu min quwwatan ashe ba san Allah ne yayi sai musu karfi ba ashe Allah bai fi su karfi ba to ada suka zama khulafa min ba'di qaumi nuhin sune suka zama khalifofi a bayan kasa bayan an halakar da mutanen annabi nuhu kafirai karna na kare فأرسلنا فيهم رسولا منهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون su waɗanda ba tayar bayan annabi bayan ruwan tufana su ne adawa suka yi ta aihuwa suka yi ta aihuwa aka dakatar da mutuwa suka yi ta aihuwa da yawa to sai aka aiki annabi hudu zuwa gare su shi ma da yayi da da yayi musu wa'azin ai ba su yadda thumma fa'alna fi rasulin minhum wa nubudullah ku bauta wa Allah ku kadaita shi malakum min ilahin ghairu ba ku da wani Allah in ba wannan Allah ubangiji ba amala tattakuna ashan ba za ku ji tsoron a- daina bautan bautan dodanni sai suka ce yahudu ma ji tana bi bayyana wa ma nanu bi tariki aliyatina an qawlik wa ma nanu laka bi mu'minin in naqulu illa atalayka ba'd aliyatina bisu qala inna shay'un ma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun sai suka ce suka yi masa mummunan amsa hudu da kake cewa Allah ne ya aiko ka kana da wani hujja da zaka nuna mana Allah ne ya aiko ka to duk abin da zaka faɗa ba za mu bar bautan dodannin mu mu ji magana- maganar ka ba duk abin ba wa ma nanu bi tariki aliyatina wa ma nanu laka bi mu'minin ba za mu yadda ba mu muna ganin ma wato zage-zagen da kake wa dodanninmu shine ya jawo maka hauka ka haukaci Allah Allah hakuri ne da cewa an gaya wa annabi Nuhu ma haukaci gashi an gaya wa annabi Hudu ma haukaci to in an gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka to kar ya damu ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qabli duk abin da in maganganu masu daɗi ka ji irin nasu Abubakar da suke maka to an faɗa wa annabawan da suka riga ka irin waɗannan maganganu masu daɗi idan masu zafi aka gaya maka irin na su Nadr ibn al-Harith su su Walid ibn Mughira to an fara annabawa ƴan uwanka wanda yafi wannan muni har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika an cuci annaba an zalunce su amma zaluncin da aka musu bai kai nawa ba sallallahu alaihi wasallam in naqulu illa suka faɗa masa wannan irin amsa su kafirai su, su adawa din nan da suka faɗa masa haka sai har abin ya jawo musu dai aka sako da iska تذو هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأرض لا ترى إلا مساكنهم أنا نم أنا نم سن كدين سن كدين سنأتي فاتنا بما تئنا إن كنت من الصادقين abin da kace zai same mu na kidin mun kidin azaba ta zo mana fatina mata yankun a yana ba su hakuri ya ce a ai ba ni nake kawo azaba ba ni abin da nake kawowa dai wannan magana da nake faɗa muku ita ce kawai abin da nake kawowa amma azaba Allah ne yake kawowa suna nan suna nan sai aka yi musu fari da aka yi musu fari suka rasa ruwa sai hadiri ya taso ya yi baki suka ce haza aridun mumtiruna kai yau ka za mu samu ruwa ga hadiri ya taso sai Allah ya gaya wa annabi hudu ka gaya musu ai abinda kuke gaggawan ya zo din ne shine ya zo wannan ba hadiri bane azaba ce ta zo muku aka birihin sarsarin atiya sakhara alim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin thumma fatalqa fi asri ka annam ajazna khawiya fa hal lahum min baqiya sai Allah sai ta duka sab'a layalin wa samaniyata ayyamin wato kwana ta, kwana bakwai wuni takwas duk da bakin suka faffaɗi suka zama kaman kaman dibi na aka sassare da yake masu tsawo ne ko ina ba sauran ko guda ɗaya Allah ya harkar da su Eh, ba abin da aka rage sai dai musulmin eh, musulmin annabi hudu su kadai aka rage da, da aka ce rihun fi azabin tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha wannan iska tana harkar da komi da umarnin Allah ubangijinmu to anan ne malamai suke nuna wa mutane a cikin larabci da ake cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar kowace bid'a bata ne kuma kowace bata cikin wuta ne to kullu din nan akwai kullu shamila akwai kullu wadda ba shamila ba akwai kullu wadda za ta gama komi Allah ka khaliqu kulli shay Allah shi halicci komi to wannan kullun ta gama komi da komi wanda ba Allah ba wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da ikon yin komai wannan kullun ta hada komi ba abin da za ta rage sai da abin da Allah bai yi nufin yi ba ala kulli shay'in sha'ahu kenan wa bi kulli shay'in ali wannan ba za ta rage komi ba amma sauran kullu sai a lura a gani ya tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la tare illa masakinahum kaga gidajen su kangayen da suka bari kullu ne su annabi hudu da mutanen da suka musulunta kullu ne amma kullu ta rage banda su a cikin wannan ko fir'auna Allah yana ce kazzabu bi ayatina kafiran fir'auna sun fir'auna da kafirai sun karyata ayoyinmu dukkan su to dukkan su din nan ai wasu ayoyin Allah tun Fir'auna Allah Allah bai kawo shi duniya ba Allah yayi ayoyin ko wasu sun bayyana bayan Fir'auna ya mutu to a- ana nufin ayoyin wa daga datan musu tis'a ayatin bayyinatin wato kullu tis'i saboda haka ne ya kamata ah, mutane mutum yana da ilimi to ya faɗi ilimi gwargwadon iliminsa in ya zo akan bai san- abinda bai sani bai ce bai sani ba saboda haka a samu zaman lafiya to sai Allah ya halakar da kafiran annabi Hudu ya ɗetar da annabi hudu da mutanensa وقال الملأ من قومه الذين ك- كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يقربون فقالوا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه مما تشربون bayan annabi hudu ya isar da aika sai manyan gari kamar yadda kaji dai manyan gari na mutanen annabi annabi nuhu suka taru suka bashi amsa nan ma manyan garin ne suka taru eh da annabi kulli qaratin akabira mujrimiha liyamkuru fiha kowane gari to in sha'anin Allah ya tashi to manya su ne za su tashi su yi kane kane ce wannan abu inda abin kirki ne ai mu ne ya kamata a ji a bakin mu wannan abu kirki ne mu ne ya kamata a ji a bakin mu ba a bakin wasu mutane ba to sai su manya su suke bada amsa wa qaral malau manyan mutane min qaumihi daga cikin mutanen annabi hudu wa qaral malau min qaumihi da kafaru allazina kafaru wa kazzabu bil qa'il akhirati wadanda suka kafirta suka karyata ta da gamuwa da lahira suka karyata wannan wa atrafnahum fil hayati dunya alhali ku a zaman su na duniya na jiyar da su dadi na ba su lafiya na ba su karfi na ba su mulki na ba su dukiya na ba su kowane irin jin dadi أتبنون آية تعبثون وتتخذون مسانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Allah ya ba su ƙarfi iri iri manya manyan gini a bakin hanya komi nasu da girma duk Allah ya ba su alheri wa tarafna mun jiyar da su daɗi fil hayatid dunya mahaza suka ce wannan mutum bai zama ba illa basharun mislukum mutum ne faɗan uwanku shi hudu uwanku ya kulu mimma takuluna minhu irin abincin da kuke ci irin sa yake ci wa yashrabu mimma tashrabuna minhu irin abin da kuke sha irin sa yake sha an faɗa wa manzon Allah wannan ne don kada ransa ya ɓacin an ce mali hazar rasuli ya kuru ta'amu yamshi fil aswaq wani irin manzo ne na Allah manzon Allah ne kunci yana zuwa kasuwa yi ce fire je kasuwa yi sai yi sayarwa amma wai Allah ne ya aiko shi Allah to wai in an fada annabi haka kar ya damu ga annabi Nuhu an gaya masa haka wanda ya biyo bayan sa annabi Hudu an gaya masa annabi Salihu ma an gaya masa dukkan annaba an gaya musu kada ya damu sallallahu alaihi wasallama يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وآتوا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون تصوم وإن أرأتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون to sai su tara mabiya su manyan su tara mabiya za su yi musu hudu ba su ce lainit tabatum ya kuma ma ta kuluna minhu wa yashrabu ma tashrabu wa la inatum basharan mislakum innakum idhal lakatim in dai kuka yadda kuka bi wannan mutum mai cin abinci irin ku mai shan abin sha irin ku kuka mai da shi wai shi ma'aikin Allah ne kuka bi shi abin da ya faɗa duk ku yadda wallahi kun yi asara kun yi asara inna kuma zalla kafi in kun yi asara in kun yi haka أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idza manannakum mukhrajun abin da yasa muka ce in kun bi shi kun yi asara maganganun sa wanne ne abin karba a ciki gashi dai mutum ne dan uwanku mai cin abinci mai shan kuke sha kawai yazo yana ce muku aya idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban idza mannakum mukhrajun wai yazo ya ce muku in kun mutu kun makashi kun zama kasa za a tashe ku ku komo ku zama mutane yanzu wannan magana me abin rikewa a ciki har za ku yadda ku bi shi
هيهات هيهات ما توعدون haihata haihata lima tu'adun wannan magana a wannan abu yayi nisa yayi nisa cewa mutum ya mutu ya zama kashi ya zama kasa sannan a sake dawowa da shi ya zama mutum kai wannan abu wannan magana ta yi nisa ta yi إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu maqusin ai babu wata duniya ba wata rayuwa sai wanda ta mu ta duniya idan ka ji an ce za mu rayu za mu mutu ko za mu rayu manya su mutu a aifi yara yara su zama manya su ma su mutu a aifi waɗansu yara to lokacin da manya suka mutu inda mun mutu lokacin da aka rayu ba wata lahira da za a je duk rayuwar da mutuwar duka a nan duniya ake yin ta idan wanda ya mutu ya mutu ya mutu in an haifi wani to wanda ya mutu ya rayu iyakanta kenan suna kore dai eh, khususiyya barin annabawa hujjoji na banza sai ka ji mutum musulmi a irin namu fa mutum musulmi ne fa ya yarda da Allah din ya yarda da annabi Muhammadu ya yarda dukkan duk abin da Allah ya faɗa ya yarda kuma ya yarda annabi shi ne shugaban annabawa sai ka ji wai zai wa mutane wa'azi ya ce to annabi Muhammadu ya ce ya Fatimatu binta Muhammadin la uguni anki min Allah shay'a to annabi ya ce Fatimatu ma ba zai iya ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah Fatimatu shin annabin kam an yadda yana ceton ko baya yi amma zai bar Fatimatu banda ita shin annabi kam an ce yayi gargadi ko ba a faɗa ba an ce wa anzir ashirataka laqrabin ashiratuhul aqrabin suwa ne ne suka fi a cikin mutanen su suwa suka fi kusa da shi Fatimatu kuma zai ba zai yi abin da Allah ce yayi ba Allah ce wata akrabi kai gargadi wa mutanenka danginka makusatanka wai kamar faɗi mutu da faɗi mutu da Abbas da su Safiyatu ammata Muhammadin duk waɗanda yayi murnin Allah ya bi la aguni an salini ma shi min mali ko salni ma shi min mali ai wannan ai bin umurnin Allah ne da yace wa anzir ashirata kal aqrabina yaya musulmi zai kulle cewa annabi ba zai iya ceton ko faɗi mutu ba kuma yana musulmi to wannan sharri kafirai suka cusa wa mutanensu mutane suka hada da daloli suka cusa mutane su don a kaskasa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaba suna ceto mala'iku suna ceto har mu'mina suna ceto yanki annabi ko ɗansa ba zai ceta ba subhanallah saboda haka mutane su ji tsoro su ji tsoron waɗannan maganganu kuma qur'ani da fasar wannan abu qur'anin da yake cewa a sai an yi asaka buka maqamin mahmudan Allah zai tashe ka a wani matsayi wanda ba a taba samun wani bawan Allah ya zama wanda har annaba sai sun gode maka duk halitta sai sun gode maka saboda cetonka amma a ce wai ko faɗi mutu ba zai ceta ba wato wai wannan duka wai suna korewa tijaniya muna kauna a wurin Allah Allah ya sa shehu tijani ya cece mu yan kadiriya suna kauna a wurin Allah Allah ya sa sidi abdul qadir ya cece su wai sun ce ba sidi abdul qadir a dai ma ko yarsa ba zai ceta ba da Allah wannan magana mai kyau ne wai su kore ceto daga shehu tijani da sidi abdul qadir wai ba wai sidi abdul qadir ko shehu tijani ba annabin ma da kansa ko yarsa fadi mutu ba zai ceta ba don ga abin da ya faɗa wannan musulunci ne annabin za a kulle masa wannan mummunan kullewa to in sun kore khususiya wa shehu tijani da sidi abdul qadir to su bar annabi nasa shi kawai shiru ce wai an ce za a sa mutane a cikin aljihu to wai ba ceton ne yanzu in na zo wurin ka nace yau ka sani aljihunka aljihunka zaka sani koko koko ma'ana ne to wani abu ya dame ni a baya can ka gane aljibinka na je na biya abin da ya dame ni ba ka cece ni ba me ma'anar ceton kenan ina ce yayi mutane damuwa shafi'u wani abu ne damuwa ta damu mutum ɗaya tak to sai ya nemi wani wanda zai hada zai gaya masa damuwar shi ma ya damu to sun zama shafa'i kenan kan damuwar ya zama shafi'u sa su biyo da dai shi ɗaya ne yanzu ko ya cusa wani damuwar shi ma yanzu ya shiga sai inda karfin sa ya kare ya zama shafi'u wato na biyu a cikin wannan damuwa sai ya yayi mu muna kaunan annabi zai cece mu kuma shehu tijjan zai ceci mutanensa kuma sidi abdul zai ceci mutanensa yaushe yau mana ko kullu unasin bi imamihim fa wani wuce kitabo bi yaminihi fa ulaka yaqra fatila wa man kana fi hadhihi ame wanda ya rufe idon sai ce ba a ceto kuwa to shikenan ko bilashi da ame wa zallu sabila alahira ma ya zama kaho tun da yake a duniya ba a ceto alahira ma zai yi ba ceto shi da auren saka saboda haka mutane su kyauta zato tsakanin su da Allah hakika waliyai suna ceto ko an ki ko an so an ki ko an so ko wanda yace ba za a yi ba to ba za a yi masa ba
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين in huwa illa rajulun iftari ala allahi kadiban fama nahnu lahu bimu'minin shi wannan mutum in ji su mala'u manyan gari wannan mutum fa in huwa ba shi ba kowa bane mutum ne kawai yake wa Allah ƙarya to mu yadda ba Allah ya wai Allah ya aiko shi to mu yadda ba wadancan kuma kannan su sai ce wai ana wa mutane ƙarya wai waliyai ne to mu yadda ba an ce mun kari muna kin waliyai muna zagi to ina waliyai suke to wai in Allah zai nada waliyi baka ka yarda tukun ya nada shi in baka yarda ba zai nada ba kuma ko ko ko ya nada din in baka yarda ba sai ya tube ai ko gwamnati yadda ta ga dama take ko ka yi ko ka so balle Allah saboda haka don Allah ya gyara hali wai ina muna zagin wato ina suke ina suke to security Najeriya ma ka san su balle waliyan Allah in huwa illa rajulun Allah kaziban wannan mutum ne yayi wa Allah ƙarya yake Allah ya Allah wa ma nahnu lahu mu'min yadda ba قال رب قال رب انصرني بما كذبون qala rabbi ansurni bima kazzabun shi ma annabi hudu da abu ya kare ya koma ga Allah ya ce to Allah yanzu kam inni maghlubun fanta sai kamar yadda annabi nu ya faɗa ya Allah sai ka taimake ni sun karyata ni sai ka taimake ni
akwai wani dan uwanmu wanda muka fara wannan karatu da shi har yanzu da shi muke yi Allah ya ma waziri gula Allah ya ma wansa da su masa addu'a Allah ji kansa amin Allah ji kan dukkan marigayen mu sai kuma wasu wanda muka samu da yawa suna fatan da kai musu bayani akan salatu tasbihi wai wancan ba raba ayi ba suna bukata salatu tasbihi wata sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar raka'a guda hudu ake yi koyar Abbas raka'a guda hudu a karanta fatiha a karanta sura sannan a faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar sannan a sunkuya a yi ruku'u bayan an yi tasbihin nan na ruku'u a ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma in an dago daga ruku'u a faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma in an yi sujada an yi tasbihin sujada a faɗi sau goma in an da an zauna a faɗi sau goma an koma an yi sujada a faɗi sau goma in za a taso a dan dashe a faɗi sau goma a miƙe an mance an miƙe fa to in an sai an karanta sau goma sannan a karanta fatiha a can a tsaye din a karanta fatiha a karanta sura a kawo sau goma sha biyar ko yaushe ne bayan fatiha da sura sau yayi kuma kowane canji aka samu a karantawa har raka'a guda hudu idan mutum da daddare ne yayi sallama a tsakani idan kuma da rana ko bai sallama ba komai haka ake salatu tasbih annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallah tana gafarta zunubin mutum babba da karami na koye da bayyana na ganganci da na kuskure saboda haka a rika yin wannan sallah ita ce yanzu tafi dacewa da mu saboda halin da muke ciki ga yadda muke alhamdulillah